وأسلم وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم الأربعاء شهر دوت الجمادى الأولى shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiriya wanda ya dace da ashirin da tara ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya wani darasi na ashirin da uku a cikin karatunmu na wanda littafi mai albarka jadul mustaqniya wanda in yan uwa za su iya tunawa muna bayani ne akan babin taimama taimama ita ce canjin alwala a lokacin da babu ruwa ko kuma akwai ruwa din amma ba za a yi amfani da shi ba saboda wani waje mana ya ce fa'in nasiya kudrata ku alayki kana za mu tashi can cikin karatu wata yamma ma a hada wa inda ma bi tayammumi fi ahdatan أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها Adam abin da malam yake nufi idan mutum ya kasance yana da ikon ya samu ruwa kamar misali yana kusa da ruwa sannan sai ya manta cewa akwai ruwa a kusa da shi kuma ya kudurci cewa ba zai iya samun wannan ruwan ba kafin fitar lokacin sallah to sai ya yi taimama sai daga baya bayan ya yi taimama sai ya tuwa to ai na yi taimama kuma shi ga ruwa ma nan a gudun motata fa in nasiya kudratu bi ayal malik akwai ruwan ba wai ba zuwan ba amma ya manta kuma ya ga cewa in ya fita neman ruwan nan lokacin sallah zai kubuce masa dan dama yana daga cikin sharadin halaccin kuma ya zama mutum idan ya fita neman ruwan ya tabbatar da abin ya dawo ko da zai samu ruwan lokacin sallah zai wuce to sai ya ce masa shi wannan yana da wannan niyya kawai sai ya yi taimama sai daga baya tuno a shi akwai ruwa ma a buɗe motarsa ko akwai ruwa ma kila a ƙarshen gadansa ko kuma akwai wani ruwa bayan dakinta da yanzu mai hukuncin malamai suka ce sai ya sake sallah shi ne a hanyar لزمته إعادة الصلاة يا كما تعلم من hukunci. haka imam ahmad ya faɗa na sikara duk mutumin da ya yi taimama a tsammanin sa ba ruwa sai bayan ya yi taimama ya yi sallah sai ya tuno a shida ruwan yana da shi kuma lokacin sallar ne bai fita ba sai ya maimaita wannan sallah a dan koyi saboda aini ya yi taimama alhali akwai ruwa a wani imam ahmad ce dalilin haka shi ne ai taharatu min tajibu ma al-dhikri wa lam tasqut min nisyani kana tuna cewa akwai ruwa to Allah ya hau kanka mantuwa baya kore wajibcin Allah haka da mutum ya yi da hadasi a jikin shi ya manta ya sallah sai kuma bayan ya gida sai ya jiro ai da hadasi a jikin sai ya sauke sallah da haka wannan mutumin tsarki ko ce a al'adarwa ya zama dole ne a kan shi kuma yana da iko ya samu wani ruwa amma ya manta ne daga baya gane cewa ya yi
to wannan babu wata uzuri ko wani hanzari da za a yi masa ya mai mai tsantsan suka ce la ibratu bil zanni alladhi ma yakhatahu duk zancen da aka yi shi akan kuskure zato ne aka yi shi akan kuskure sai aka yi wannan zancen to wannan zancen ko ba zai yi amfani ba misali ka zaci dan uwanka shi ya sace maka dubu ashirin da ɗaya kai a zatanka haka ka tafi shi sace maka dubu ashirin ɗinka sai bincike ya zo sai ya bayyana gare ka cewa shi ba wa Allah nan ka zalunce shi la ibrata bi dhanni alladhi ba da khatahu shari'a ba ta lura da zato da kuskuren wannan zaton ya bayyana za ka ci gaba da aiki da wannan zaton ci cewa akwai ruwa ai kasa ci cewa babu ruwa ka je kai alwalanka kai sallah kana idar da sallah dab sai ka tuno cewa ashe akwai ruwa a motarka la ibrata bi dhanni alladhi bana khata'u ko kuma albayyinu khata'u to wannan gabar kenan wa inna wa bi tayammumihi ahdathan idan mutum yayi niyya da taimama guda daya amma yayi niyyar ta dauke mai hadasi ba daya ba ba biyu ba kaman akwai tsarki na fitsari a jikinsa bai yi ba akwai tsarki na bayan gida shi ma bai yi ba ga janaba a tattare da shi ga haila a jikinta niyya ɗaya idan kai kai taimakon nan za ta murkushe maka waɗannan ahdas ɗin gaba ɗaya kenan ba dole ba ne sai ya yi taimama guda uku ko hudu iya adadin hadasi ko ƙarami ko babba da ya same shi saboda innamal amalu bin niyyati wa innama likulli mar'in ma nawa kenan idan mutum ya yi niyan aksara min hadasin bi tayammumin wahidin ajza'atu niyyatuhu amma nawahu aw najasatan ala badanihi tadurru izalatuha ko kuma najasa da take jikinsa amma cire wannan najasar zai iya cutar da shi idan ya ce sai ya kore wannan najasa da ruwa a jikinsa sai ya cire wannan najasan da ruwa a jikinsa sai ya yi amfani da ruwa wajen cire wannan najasar ta jikinsa zai cutu to a nan gurin ba dole ba ne sai ya cire wannan najasa din to amma zai ce mama kamar yaya mutum ne yake da yake da wata najasa a nan a tafin hannunsa a nan ta dambara matukar ya sa ruwa ya wanke saboda zai alwala ko zai wanka to lalle zai cutu watakila an ce ciwon ma zai iya hawa ya karu ruwa in ya taba gurin nan ba mamaki ya yi ne yana ihu kaga najasatan ala badanihi tadurruhu izalatuha akwai najasa a jikinsa cire wannan najasar zai cutu to kuma ga najasar a jikinsa ta gabar alwala to ya zai yi to a lokacin ba dole ba ne ya cire najasar ko bayan gida ne ko kashi ne ko me a jiki abinda shari'a ta lura da shi a lokacin kakka cutu to ya zai za kuma a yi sallah da najasa a jiki to sai yi taimama ku rike wannan gabas saboda akwai wata magana da ba wannan ba eh ko da da akwai ruwa shi ne sa na gaya muku satin da ya wuce akwai fa uzurori da yawa da suke halatta a yi taimama ko da akwai ruwa ba wai sai rashin ruwa sai ake taimama kuma wannan yana nuna mana wato samahatu shari'a saukin shari'ar musulunci ma ja'ala alaikum fid dini min harajin ba a sa muku kunci ba a jikinku kai kaddara malam ciwon kai kake mai tsanani kuma kai a ɗabi'arka matukar ka ɗauki ruwa ka sa a kanka ko alwala ko shafawa kai ciwon nan zai ninku zai ƙara maka ciwon nan to a lokacin malam alwalar ba ta zama dole a kanka ba me za ka yi taimama to yanzu kamar jini ga waɗanda suke ganin jini na jasa ne ya zuba a jikin mutum malaman da suke da ra'ayin cewa jini na jasa ne saboda akwai sabani shin jini na jasa ne ko ba na jasa ba ne kuma idan ka ce za ka cire shi akan ciwonka zai iya cutar da kai kuma ciwon baya son ruwa ya taba shi kwata-kwata yana cikin yanayin da ya kamata a bashi ya sha iska ya bushe ga malaman da suke cewa jini na jasa ne to wannan jini dai ba zai wanku ba kenan kun ga ba zai iya yin tsarkin ruwa ba ba zai iya alwala ba kuma don haka take automatically sai ka tsallaka kai yanzu hukuncinka ba na alwala ba ne hukuncin taimama ne saboda taba wannan wuri da ruwa zai iya cutar da kai shari'a kuma bata so ka cutu ba a nan gurin za a ce taharatul khubusi tunazzalu manzilata taharatul alhadas kenan mutum zai taimama kawai a maimakon wannan najasa wannan kauli ne daga cikin maganganun wasu malamai wasu malamai suka ce kai ai aslan ma abin da ya zama taɓa shi cuta ce a gare ka cire shi cuta ne a gare ka to ai bai ma zama wajibi ka cire shi ba ai shi wajibi a shari'a nan ce abu wajibi ne ai abin da zaka iya yi da haka suka ce aslan ma wannan jinin in mun ɗauka jinin najasa ne mu cire ma jini mu ce fitsari ne dan hankalin mu ya kwanta ko bayan gida ne akramakumullah suka ce duk abin da ba za ka iya cire shi ba ba za ka iya yinsa ba to bai zama wajibi a kanka ba to tunda bai zama wajibi a kansa ba don me yasa za a ce ya bar alwala ya je ya ce mama da ruwa yana gani daka alwal taimaman ma bata zama dole a kan shi ba to yanzu ya za a yi kenan suka ce sakata taklifu anhu sakata a taklifu anhu nauyin da aka dora masa ta kalifancin ya sauka daga kare shi saboda ai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kuma duk abin da aka ce in ba wannan ba kai wannan ka kawo badal din sa ai zai yi ne to badal din ma bai zama dole ba to ai ruwan ma ba a wajabta maka kai amfani da shi ba wannan ra'ayi ne cikin rayukan jamhurin ulama to ya za ka yi sai ka kewaye wurin kenan ka ci gaba aw adima ma yuziluha ko kuma mutum ya rasa abinda ma zai cire najasar ga najasa a jikin mutum amma bai samu abinda zai cire najasa ba ko kuma ruwan da zai cire najasa ma babu shine aw adima ma yuziluha la yajidu al-ma'a alladhi yuzilu an-najasa kin ko kuma aw khafa bardan ko yaji tsoron tsananin sanyi mana in yi wanka da ruwan sanyin nan zai iya halaka ko kuma in yi wanka da ruwan sanyin nan zai kamu da ciwo da zazzabi da masassara kaji duk uzurori ko an hubisa fi misri ko aka tsare shi a wani gari a wani wuri aka tsare shi aka hana ruwa ya je masa akwai inda ake daura mutane mala ana musu azaba kwata-kwata ba za ka ga ruwa ba sai an ga ka kusa mutuwa da ishi ruwa sai a ɗauko ruwa a irin kwalba ta lemu ko 'yar ƙaramar roba sai a tsiyaya maka marfin marfin robar sai a ɗan zuba man sai a ce kurbi in ka kurba sai a ce a ƙara kai tsaye za ka ce a ƙara ai kai robar ma kake so a baka shi to sai su baka ɗaya ko biyu in mai tausayi ne ba ƙwaya uku kwata-kwata in ka ci sa'a ko ya sauka ma makobarin ko bai sauka ba sai a tafi sai a barka saboda karka mutu kawai aka ɗiga ma ruwa to ruwan da zaka sha ma sun hana ka ina maganar ruwan alwala ko tsarki irin wannan daman da bayan gida da bawali da komai mutum yana yi ne a jikinsa kawai Allah ka kiyaye mu da fadawa cikin irin wannan yanayi marar daɗi to yanzu kaga wannan malamai suka ce ga baki ɗaya ya samu hukuncin falam ta ji duma'an ba ku samu ruwa ba kenan bai samu ruwa ba annabi kuma ya gaya mana as-sa'idu tayyibu tahuru al-muslim walau lam yajid al-ma'a ashra sinin ƙasa mai tsarki abin alwalan mumini ne ko da shekara goma ya bai samu ruwa ba ba komai aw adima ma'a wa turaba ko kuma ya rasa ruwa to kuma akwai yanayin da ƙasar da ma zai yi taimaman ita ma irasa ta mushkila kenan ba ruwa ba ƙasar to yanzu ya za a yi yace sallah kawai ka je kai sallah ka haka walam yu'id ba sai ka mai sallah ba wani zai iya tambayar ka yace akwai lokacin da ya halatta mutum ya yi sallah ba alwala ba ce ba ba ba ruwa ba ƙasa kuma a ce kai sallah kenan ba alwala a nan malam a masabinsa ya ce in dai ka gamu da waɗannan abubuwan gabaki ɗaya au adami ma yuziluha au khafa bardan au hubisa fi misrin waɗannan abubuwan suka same ka ko kuma au adimal ma'a wa turaba babu ruwan babu turbayan ma da za a yi taimaman sallah ka je kai sallah ka haka kawai shi kuma wannan yana nuna mana muhimmancin sallah ko yaya sai an yi ta walam yu'id idan ya samu ruwa kuma ba zai maimaita sallan ba kana gamawa sai ka samu ruwan ko kana gamawa sai ka samu kasar a nan shari'a ta baka dama tusalli ala halatik kai sallah a bisa halin da kasance kuma babu i'ada a kanka wannan mas'ala a fikihu ita ce ake ce da ita فاقد الدهورين فاقد الدهورين ما هي مسألة فاقد الدهورين menene matsalar wanda ya rasa ruwa da ƙasa lokacin da zai sallah ruwa don alwala ƙasa don taimawa to babu gaba ɗaya kuma wallahi ana iya faɗawa yanayin da za a shiga haka wanda zai ce to ba kan ƙasa yake ba wata kan tile yake ba a shimfiɗa ba a sallah ba a taimama da tayil ƙasa tayil sama tayil ko kuma ga ƙasar a saman sarrafin na ƙasa ne misali amma ba zai iya taɓowa ba to wannan matsala matsala tufaƙidu da huraini akwai maganganun malamai guda hudu a kai wasu malamai suka ce duk mutumin da ya wayi gari ko ya kasance a wani wurin da babu ruwa babu ƙasa yusalli wala yu'idu yaje sallarsa haka kuma zai mai sallah ba kai tsaye ba ruwa ba ƙasa ta mama yi sallah na biyu suka ce la yusalli wala yu'idu wannan na farko yusalli wala yu'idu wannan na biyu kuma la yusalli amma wa yu'idu me ma'anar la yusalli ba zai sallah ba wa yu'idu amma in ya samu ruwa to zai maimaita sallar zai biya na farko yusalli wala yu'id ka je kai sallar ka kuma ba ramuwa na biyu wala yusalli ka kai sallar a lokacin amma yu'id za ka maimaita sallar idan ka samu ruwa ko ƙasa ƙauli na hudu yusalli wa yu'idu yusalli na uku kai yusalli wa yu'idu yi sallah kuma ya maimaita sallar kar ka bari sallar ta kubuce ma a haka ka yi ta amma da zarar ka samu ruwa ko ƙasa ka maimaita don ku kayi sallah ne babu alwala babu taimama na hudu la yusalli wa la yu'idu ba za a yi sallar ba kuma ba za ma a maimaita ba wannan ransu ya ɓaci ne sosai ina ji aka wannan tunda me dalilin suka ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ai Allah bai dora mutum abin da bai zai iya ba bai samu ruwa ba bai samu ƙasa ba dan me sallar ta faɗi a kansa suka ce ku da kuka ce ya sallah kun taɓa ji a shari'a nassin da aka ce mutum ya je ya sallah ba alwala ba taimama ka taɓa ji suka ce ya za ku kuje ku sa mutum ya je ya sallah ba alwala ba taimama suka ce bai zai yi ba aka ce to ku da kuka ce bai zai yi ba to wa ya ce kare rama suka ce to wa ya ce rama ina ce sallar ana yin ta ne da kudura da iko to bai yi babu to ya za ka ɗora masa ramuwa akan abin da lokacin da sallar ta same shi bai da iko To, zance wanda yake ya fi inganci a wanda malamai suka tafi a kan shi ne, yusalli wala yu'idu, yi sallar kuma bai zai maimaita sallah ba, mana yi sallarsa a haka. Idan ya samu ruwa ko turɓayan ma ba sai ya maimaita ba dole ba ne ba. Ina fata ana fahimta. Allahu akbar. To wannan kenan. ويجب التيمم بتراب طهور له غبار تغاتا matsala. wajibi ne a yi taimama da ƙasa wacce take ƙasa amma mai ƙura ina so ku riƙe wannan matsalar saboda akwai saɓani a kanta kun ga malamin ciyayi ƙasa mai ƙura yanzu kowace ƙasa ce take da ƙura yashi yana da ƙura bai shi to shi malamin ya ce a nan a yi taimama ana taimama ne da ƙasa mai ƙura duk wani baligi almukallaf ya tayammun bi turabin tahurin lahu gubar to amma malamai suka ce idan an ce as-sa'id ana nufin ƙasa ba wani maganar cewa sai da ƙura a kanta yanzu akwai busasshiyar ƙasa ko kuma akwai ƙasa tsandauri an yi ruwan sama ya kore ƙuran ƙyamas suke in ka taba ta ba ƙura yanzu mutum ba zai taimama da wannan ba za a yi tun da sa'id ce a yi turbaya ce su wannan maganar a fahimtar shi mai littafin ne cewa bi sa'idin lahu gubar saboda ai an ce me dalilin mai littafin cewa aka yi in za ka yi ba ce akai ka buga hannunka a ƙasa ba ha to ka buga a ƙasa ku nutsu ba ka buga a ƙasa ba har ma aka ce ka karkaɗe ba kai a wata rewa aka ce ka hure ba ya ce to inda babu ƙura a ce ka buga to in ba ƙura to me amfanin ka shafa ƙasar ina jin watakila zai samu abokanan tafiya ba nan ya ce duk shinji mai littafi duk ƙasar da za ka yi taimama dole sai ya zama akwai wani abu da zai ɗamfara na ƙura ya ce to in har aka ce ƙasar ko ba ƙura za ka yi to me hikimar taimama babu ƙurar ka zo ka shafa fuskar ka da me ka shafa hannunka da me ko ruwa da aka ce ka yi shafa ba dole sai ka jika hannunka da balal ɗin da jikar ba to ya za a ce ka zo kai taimawa a sandaurin abu kamar kan dutse ba ƙura a jiki da ka shi a fahimtarsa duk abin da za ka taimama a kai ko ƙasa ce ko dutse ne dole ya zama da mai lahu gubar dole ya zama da ƙura su kuma suka ce a annabi ya ce wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa turbatuha lana tahuran an sanya min ƙasa ta zama masallaci kuma annabi ya ce turbayar ƙasan turbaya abin alwala ne a turba abin tsarki ne abin taimama ne li ummati muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan za a yi za a yi taimama akan ta kuma haka qur'ani yace fatayamma musaidan tayyiban ku taimama akan sa'id kenan yanzu dai ƙasa dai shari'a ta ce a taimama akan ƙasa yanzu rikicin to ƙasar sai mai kora ko mara kora su malamai suka duba cikin malaman hanabila cewa tun da aka ce a shafi ƙasa to ai dole ana so hannun ya ɗebo wani abu dai inda ba a so ya ɗebo wani abu a ce ka shafa to yanzu wannan matsalar taimama da ƙasa mai turbaya sharaɗi ne a ƙasa mai ƙura sharaɗi ne ko ba sharaɗi ba ne wasu suka ce an so haka amma ba dole ba inda ka goga hannunka a ƙasa bauta ce goga hannun a ƙasa bauta ce don shi yasa shari'a ma bata iyakance ma adadin ƙurar da zaka ɗebo ba kawai ka buga hannunka a ƙasa wato ka shafa kawai akwai matsala ta biyu shin wai ce maman nan sai a iya ƙasa kaɗai za a yi kunga wannan matsala ta farko shin ƙasa sai mai ƙura wasu ka ce sai mai ƙura wasu ka ce a koma ƙura sai matsala ta biyu to wai shin ƙasar ita kaɗai ake yin taimama a kanta ko ko wani abu ma banda ƙasar duk abin da yake kan ƙasa yanzu kamar mai abin da yake kan ƙasa itace dutse wani abin da yake shi asalinsa daga ƙasa yake eh ko ma'adinai ko ciyawar da ta tsiro ƙura ya bi ta kanta to dangane da gubar malamai sun tafi cewa duk wanda ya buga hannunsa a ƙasa ko da bai ɗebo gubar ba ƙura ko bai ɗebo ƙura ba inda ya shafa hannunsa a ƙasa to ya halatta ya wanke fuskarsa ya shafe fuskarsa da hannunsa haka nassin ƙur'ani ya tabbatar kuma malamai sun tafi sun yi ijima'i cewa ya isa ya yi haka idan mun gane mu takaice zance ba sharaɗi ba ne yin taimama a ƙasa mai ƙura inda ƙura ya yi in babu ƙura buga hannunka kawai kai dai shari'a ta ce ka buga ka buga goge hannunka ka goga a fuskarka da abin nan ɗinka hannu saboda fatayamma mu sa'idan tayyiban in ji ƙur'ani a hadisi kuma ya zo manzo Allah sallallahu ya ce alaika bis sa'id fa innahu yakfik ya gaya wa sahabi ya ce ka ɗauki ƙasa kawai ta ishe ka in baka samu ruwa ba suka ce as-sa'id am ne kawai kowace irin ƙasa dutse ma ba daga cikin ƙasa yake ba da haka an samu alkur'ani da hadisi akan tabbacin haka sa'idan tayyiban mai tsarki wasu malaman suka ce ai da aka ce sa'idan tayyiban ana nufin ƙasa mai tsarki mai ƙura ka ce ka wannan fassara ta yi nisa me alaƙar tayyiban da ƙura kuma da haka ko an fassara shi haka ba daidai ba ne ba wasu ce itace ko dutse ko wani abu da yake kan ƙasa inda ƙura a kansa a iya taimawa kan shi kamar yanzu misali akwai tarin itace wuri ne ka je daji duk itace ne ai kaga itacen akan ƙasa yake wataƙila a ɗaure kake iya gurin aka baka dama to ƙurar da take kan itacen ai ita ma alas sa'id ne ai wannan ƙurar ƙurar ba in ka tattara ta ba ƙasa ba ce alas window na ɗaki mai tayil ɗakin duk tayil ne kuma an ce ka taimama kuma ba a kawo maka dutse ba ba a kawo maka ƙasa ba sai ka duba bakin windon na akwai ƙura ya halatta ciyawa mai ƙura da yayi yayin ƙura a jiki ya halatta kai ko yadi ne kake da shi a shimfiɗi kaga akwai ƙura ya halatta ka buga don me ai shi wannan ƙurar ita ce dai ƙasar da in ka in ka shafa din ma za ka yi taimama da ita kenan duk abin da yake akwai ƙura a kan shi to ya halatta a yi wannan taimama da shi saboda annabi ce ju'ila lil ardu masjidan wa turbatuha lana tahuran wannan kenan to sai farillan taimama akwai abubuwan waɗanda suke na dole ne a cikin taimama a su ne a gurguje kamar haka mala ya ce wa furuduhu masu wace wa yadaihi ila ko ayi masu wace mutum ya shafi fuskarsa da hannayensa zuwa kuwa wuyan hannu shine kuwa mun yi bayani a lokacin da za mu yi alwala ina ne ku wuyan hannu wannan kenan wajibi a taimama ka shafe hannunka zuwa wuyan shine wajibi nan farkon tsuntsiyar hannu shine wajibi ka shafe shi gaba daya sai fuska shine na farko ka shafi fuska mun yi bayanin yaya fuska take farkonta daga nan goshi har zuwa haɓar mutum faɗinta daga nan ɗan wato ƙashin nan na kunne zuwa ɗan uwansa shi ne faɗinta duk wanda ya zo alwala ya wanke iya nan inda ake gani haka to alwalarsa ba ta yi ba duk wanda ya zo alwala ya wanke iya nan ya bar nan saje ya bar nan gefensa da kuncinsa nan gurin alwalarsa ba ta yi ba gaba ɗaya nan gurin haka shine fuska gaba ɗaya to idan ka zo taimamawa sai ka shafe duka gaba ɗaya wurin da ake wankewa idan an zo yin alwala za ka buga hannunka a ƙasa sai ka fara shafar fuska kenan haka ake taimamawa ka kai haka ka karkade sai ka shafa fuska famsahu bi wujuhikum in ji qur'ani haka yazo a zahiru tanzili da hannayen guda biyun a haka din zaka shafe fuskar a hadisi fa masaha bihima wajhahu ya shafi fuskarsa da hannayen guda biyu ba da hannu ɗaya za ka shafa ba da hannu biyun za ka shafe fuskarka gaba ɗaya idan ka zo taimama kuma da tafi guda biyun haka annabi ya yi da tafi biyu sallallahu alaihi wa sallama to ya mai gudararren hannu ba sai ya da guda ɗaya la yukallifu lahu nafsan illa wasaha ko kuma mai shanyanyen hannu shan inna hannun a makale yake ba zai iya ma taba kasar da shi ba akwai wanda hannun baya iya sai ya buɗe shi haka in ya buɗe shi ma dawowa yake to wannan zai yi taimama ne hannu guda ɗaya wa yadayhi ila ku'aihi kamar yadda qur'ani kuma yace wa aydiyakum minhu wa aydikum minhu ku wanke ku shafe hannayenku kuma hannu din nan da ake yi dama ana nufin me wuyan hannu sai sa qur'ani yace wasariqu wasariqatu faqatu aydiyahuma nan ake yankewa kada wani ya ce ai hannu aka ce bari a faro daga kafada nan ake nufi fa masaha ma wajhahu wa kaffaihi a hadisi yace ya shafi fuskar sa sai kuma shafar ainihin hannaye kaga alwala sai an wanke hannu sai a wanke fuska amma anan taimama sai an shafi fuska sai a shafi hannu ina fata ana fahimta kuma hannun nan ana nufin tafi ne guda biyu ita sunna ita take bayyana alqur'ani wa kadhalika tartibu akwai kuma jerantawa abinda ake nufi wajibi ne dole ne mutum ya jeranta gaban alwala din ba wai zaɓi ba ne gaban taimama din alwala taimama فلزومه في التيمم كلزومه في الوضوء kenan to yanzu idan an zo taimama jama'a da me ake farawa ga yanda ake taimama ba da ruwan da zan alwala ko kuma akwai ruwa amma ba zan iya ba zan iya taɓa ruwan ba ba wahala taimama cikin sauƙi lokacin da ka yanke shawara za ka yi taimama kawai tafin hannunka nan guda biyu ka gansu a buɗe sai ka shimfiɗa su a ƙasa amma kar ka manta ƙasar da za ka ɗora hannunka ya zama mai tsarki ce ba ƙasar da yara suka yi fitsari ba ba wurin najasa ba ƙasa mai tsarki in ka yarda da wurin mai tsarki ne ga hannunka guda biyu sai ka shimfiɗa su a ƙasa da aka ce darb ba ana nufin buga ba a ana nufin kawai ɗora su darban fil ardi ana nufin tafiya taka ƙasa ɗora hannu a ƙasa shine darb ɗin ka yi haka to sai ka ɗago hannun idan akwai tsakwarkwani ko akwai itatuwa ko akwai wani datti ko wani abin da zai iya cutar da kai ya shiga idanka sai ka yi haka faf faf faf haka annabi yayi aikace ka hada hannayen ka bubbuga su haka sallallahu alaihi wasallama a wata riwaya sai ya juya su haka sai ya fure fu haka fu ha anya malam maganar ƙuran nan ku ba ta da ƙarfi anya maganar masu cewa ƙasar nan dole ta zama mai ƙura ba ta da ƙarfi sai ka hure kana hure wannan kawai sai kai mi kawai sai ka shafa fuskar ka haka shi kan ba maganar tsefe gemu ai tun da ai kura ce kawai sai ka shafe haka kuma har da kwalmi kwalmin idan duka shishafa kayi wannan da wannan bugun dai guda ɗaya sai ka kuma wanke shafa hannunka haka ɗaya ya gogi ɗaya kana gama wannan sai ka ce ka da kamatin sala ka ai ai taimama malam sauki ne da ita ita ba za ka iya yin ta wani ma bai sani ba da ka zo ka duba ka gaba ruwa ka ce bari in gani haka dan kewaya na kana tafiya da ka faf ka sunkuya kana tafiya ma za ka yi haka ka goge ka ci gaba da abu da ɗanka ba wahala an gane da ake taimawa ko a buga hannu a ƙasa ko a shafi ƙasa a karkaɗe a shafa fuska sai a me a shafi hannu yanda ya zo a tsarin fuska ake fara shafa sai kuma a shafi shafi hannu amma a ƙur'ani a hadisi a ƙur'ani a alwala sai aka ce faksilu wujuhakum wa aydiyakum ku wanke fuska da hannayenku don haka za ka fara shafar fuska ne sannan sai ka shafi hannayenka guda biyu famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu da haka wannan wawu din tu'mal ala tartib abin da yake nufi jeranta da haka wannan tartibin da malami yake nufi wajibi ne idan ka zo taimama sai ka fara shafa fuska sai ka shafa hannu والموالاة في حدث أصغر الموالاة واجبين الشماء معنى بيبيا كنا قم شافر فسكا karka bari ka kama wani surutu da wani zance a tsakanin shafar fuskar da shafar hannu kan muwalaci nake fassarawa in an ce muwalaci wannan yabi wannan karka bari fasil ya shiga tsakani kana gama shafin fuska sai ka shafa hannu ya ce fi hadasin asghar ana yin taimama a cikin ƙaramin hadasi da ma babban gabaki ɗaya kamar alwala kaga ai hadasi ne asghar wanka ana yi ne don hadasi akbar to taimama tana iya kwafe maka makwafin alwala da aka fidda iska ko bawali ko bayan gida ya halatta kai taimama to amma in ma ka hada da alhadasul akbar din ma duk ya halatta yayi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa zuwa karshe wa tushtaratu an-niyyatu lima yutayammamu lahu min hadathin aw ghayrihi to wannan wata magana ne a malikiya sun kawo ainihin wato a farillan taimama guda bakwai na farko dai akwai niyya wai mai niyya niyyatu istibahati sala kai niyya cewa ya Allah zan yi wannan taimama dan ta halatta min ne sallah shine niyyar zan buga hannuna ba da alwala amma ina son wannan taimaman ta halatta min ne sallah a yaushe ake niyyar lokacin da ake shafan fuska ko kuma lokacin da ka ɗora hannunka a ƙasa idan ƙaramin hadasi ne da ka yi niyyar cewa za ka yi sallah shi kenan amma idan babban hadasi ne to dole sai ka ayyana cewa zan yi taimama don ta halatta min abinda wanka yake halatta mun kuma ta halatta mun abinda alwala take halatta mun abinda malaman malikiya suka ce duk wanda ya zo kaga in ka zo alwala ka san niyyar da kake ta alwala ko haka idan ka zo wanka ka san niyyar da kake ta wanka ko to sai suka ce sai mutum ya zo yin taimama kawai sai ya yi niyyar ya yi taimama don ya yi sallah kamar a matsayin alwala alhali akwai janaba a jikinsa suka ce to baɗalar salatu sallarsa ta baci da gangan yayi ko mantuwa yi dole idan ka zo taimaman nan da za ta halatta maka abinda wanka yake halatta sai ka kulla niyyar a ranka cewa zan fayi taimaman nan ne ta kwafe mun matsayin hatta wanka amma idan ka yi taimama da niyyar taimamar alwala yar uwar alwala to ba za ta iya ɗauke maka abinda wanka yake dauke mama in baka gane ba sai mutum ya zo yin wanka kawai shi bai niyyar wanka zai ba kawai ya wanke jikinsa ya tashi ya tafi sai ya ce ai ya wanke har da gaban alwala yayi bai yi ba to sai kun kula da wannan sannan malikiya suka ce daga cikin farillan taimama a wanke fuska ta amimul wajhi wal yadaini ilal ku'ain duk fuska da hannaye duka gabaki daya to ya za a yi da mai zobe suka ce mai zobe sai ya cire zobensa ko da zoben da ya halatta a sani wanda ce to ya za a ce in cire zobe na ai alola ma ba sai na cire zobe ba suka ce alola ai da ruwa kuma ruwa yana iya ratsa bayan karfan ko azurfar da kake sa ko me to taimama sai ka cire duk wanda zai yi taimama sai ya cire zobensa kamar yadda malaman malikiya suka faɗa sannan suka ce bugu na farko ana shafan fuska da hannaye guda biyu kamar yadda muka yi bayani amma suka ce ba sharaɗi ba ne sai wani abu ya makale ya haɗu da tafin hannun naka kar wani ya ce zai ta goga hannunsa sai ya ɗebo dauɗa ku kula fa kawai me ake so ɗora hannunka a ƙasa ya ɗauko wani abu ko bai ɗauko wani abu ba ka yi ibada ka ɗora hannunka a ƙasa kawai ba sharaɗi ba ne ina fata ana fahimta amma ka ɗauko hannunka ka sa shi a ƙasan dole ne duk wanda ya zo idan ya dabara ya yi haka kawai kamar ya ɗora bai ɗora ba ya ɗaga tunda an ce wai ba sharaɗi ba ne sai ya ɗebo datti ko ya ɗebo ƙura sai kawai ya yi haka bai taɓa ƙasa ba to kuma taimakon ba ta yi ba sai ka taɓa ƙasar sannan sai a sa'idu tahir abu na hudu kenan ba a yin taimama akan ƙasa wadda take mai najasa menene a sa'id kullu ma sa'ida ala wajhi al duk abin da yake saman ƙasa ko ƙasa ko turbaya ko yashi ko dutse shine ma'ana as-sa'id kaga yashi as-sa'id ne ma'ana yashi ba akan ƙasa yake ba dutse ba akan ƙasa yake ba tabo yumbu duka wannan ai sa'id ne da haka ba sai garin ƙasa ba kullu ma sa'ida ala wajhil ard duk abin da yake saman kan ƙasa ko dutse ne ko na makamancin wannan kai ko ƙasar kanwa ce akwai wurin da za ga duk kanwa ce shi ma ma sa'ida ne ala wajhil ard shi ma sa'id ne to yanzu ya za a yi da kankara ka je ƙasar da suke da ƙanƙara irin su eskimo irin su ina ne za ku lura ko kan titi mutum yana tafiya sai ya kankara suka ce as-salju shi ma sa'id ne hatta kankara ba ta sako daga sama ta zauna akan ƙasa ba ta zama sa'id kawai aje ai ai taimawa akan ta to an babu aula ita ma take da ruwa ruwa a jikin ta ina fata ana fahimta da ruwan da ya sandare akwai ruwan da yake sandarewa kun san ruwa yana sandarewa bala'in sanyi yana sa ruwa ya kame ya zama dutse warai kuwa a cikin kogi teku ana samun babban hadari na jirgin ruwa warai wanda yanzu ma zamani ya zo akwai akwai na'urori suke nuna musu za ka iya tafiya a cikin teku tsakiya can inda ake bala'in sanyi tekun ta daskare gaba ɗaya har kifayen cikin mutuwa suke kowannan jirgin na titanic da ake faɗa ai daga cikin dalilin da yasa ya samu haɗari ai akwai cin karo da da kankara kana iya tarar da kankara a kan teku kamar tafi tafi dutse girma sai ka ɗauka hadiri ne can daga ne suka ɗauka hadiri ruwa ake ashe kankara ce to an zo neman ruwa ba a samu ruwa ba sai aka samu kogin ya sandare gaba daya kasashen da ake sanyi ruwan sha ma nema ake a rasa ya zama kankara to ya halatta ka yi mai ka yi taimama akan akan wannan ruwan haka tabo ko yumbu da sauransu akwai ma'adini shi ma ƙasar da ake fitar da abubuwa haka na kayan arzikin ƙasa duka ya halatta a taimama akan itace don shi ma masa ida alawar shilar itace suka ce itace ana iya samun ƙura a jikinsa wanda ya zo ya samu tarin itace da tsatsafi ya buga hannunsa zai ga kamar ƙura ta tashi ya yi taimama a kai shuka ma haka ciyawa ma ta gona da ta bushe ana samun ƙura a kanta idan ka zo wataƙila lokaci ya ƙure kaga in ka ciro ciyawan nan ka taɓa ƙasa za a samu damuwa gurza hannunka a ƙarƙashin ciyawar ko ba komai ka ɗan samu ɗan ƙasa ko ya yi ina fata ana fahimta to amma aka hana a yi taimama a kai taburma ba a yin taimama a kan taburma ko kan kafet in dai babu ƙasa ko ƙura a kai dan shi kaga wannan ai sana'ar dan adam ne duk malaman fikihu na malikiya suka ce siminti duk simintin da ya zama kasar da ta zama siminti ba a yin taimama a kai kamar tayil duk da asalinsa ƙasa ne amma an sakanta shi ba a yin taimama a kan tayil ba a yin taimama akan ma'adini na zinari ko azurfa wurin da yake zinari ko azurfa da aka ciro shi a cikin ƙasa wannan zinarin ba a yin taimama kai wani abuwa ne masu muhimmanci akwai sunnoni na taimama jeranta shafa sannan kuma shafa akan kuwa zuwa almirfaq daga wuyan hannu zuwa gwiwan hannu malaman fikin musamman malaman malikiya sun tafi ana yin taimama ana shafan har gwiwan hannu to amma hadisin da ya zo ya ce a yi shafa a haɗa hadda gwiwan hannun mai rauni ne daif ne haka hadisin da ya zo ya ce a yi bugu biyu ka buga na farko ka shafa bugu na biyu ka shafa zuwa gwiwan hannu hadisi ne wanda yake daifi ne mai rauni ne ba a yin ainihin wato amfani da shi وإنما نفلا أو أطلق ولم يصلي به فرضا duk wanda ya zo yin taimama da niyyar zai yi nafila ko kuma ya yi itilaki kawai ya ce na yi taimama na dawo cikin littafi na to ba zai sallafa lalla ba abinda suke so su ce maka niyyar taimamar nafila daban niyyar farilla daban me yasa suka ce sai dai idan ka yi niyyar farilla ya halatta ka yi nafila da ita amma taimama ba ta da ƙarfin da afuwan taimaman nafila ba ta da ƙarfin da za ta halatta maka kai farilla da ita da ka ka kula idan ka yi taimama ne da niyyar sallar tarawihi to sai wani dalili yasa za ka rama wata sallah ta isha'i ko wata sallah to zance ya kare ba za ka yi ba saboda niyyar da kai ta taimaman ta nafila ne amma wa inna wahu salla kulla waqtihi furudan in mutum yayi niyya yin taimama to zai yi kowane lokaci zai iya sallar farillarsa da shi wa nawafil kaga wannan babban niyya ce to nafila tana iya shiga ciki wa yabtulu taimama bi khurujil waqti taimama tana ɓaci idan lokaci ya fita kamar yaya duk wanda ya yi taimamar yin sallar asubahi wai sai zauna wai ya rike wai taimamarsa sai rana ta fito ko ka karya alwalaka ko baka karya ba taimamaka ta karye sannan wa bi mubtilatil wudu duk abin da yake lalata alwala yana lalata taimama kamar mutum ya taimama sai ya tusa zancen ka ya kare ko mutum ya taimama sai ya je ya fitsari zancen ka ya kare wa bi wujudil ma'i wannan duk abubuwan da suke lalata taimawa kana samun ruwa kayi taimawa kana gadara wuf sai ka ga ruwa alwalaka taimamaka ta ta ta baci amma nan idan baka in baka yi ibadar ba kenan idan kuma kayi ibadar lokacin ya wuce to shikenan baka da mu a nan gurin wasu malamai suna cewa a mutumin da ya zo ya yi taimama yana cikin sallah da taimama sai ji ana garuwa garuwa to ya zai sai ka ce a lokacin da zai fara sallan nan ya samu ruwa ya samu yawwa da haka shi ya yi taimamansa a lokacin mai babu ruwa sai ya ci gaban sallarsa amma waɗancan malaman da suka tafi akan wanda imanta da ruwa a motarsa sai da fa igama sallar sai itinu aka ce sallar ta ɓaci sai ya maimaita to ai akwai bambanci ai wannan mantawa yi wannan kuma babu ruwan ne tabbas wani wani dan kirinki ne ya je nemo ruwan nan bayan an yi alwala bayan an yi teba ba ina fata ana fahimta to ai qur'ani cewa an halatta ma taimama falam tajidu ma'an fatayammamu lokacin da ya taimama shi bai samu ruwa ba da haka taimamar sa tayi fa idza wajadal ma'a falyattaqillaha wa limsahu basharan in ka samu ruwa sai ka ci gaba da yin alwala to ai shi har ya fara sallar bai samu ruwa ba wa tayammamu akhirul waqti lirajil ma'i aula wanda yake tsammanin zai samu ruwa ya bar yin taimaman kar ya yi sai ƙarshen lokacin sallah kun gane kar daga farkon lokacin sallah tunda baka ga ruwa ba kawai sai ka je kai taimama a'a wacce yammu lirajil waqti a akhirul waqti lirajil ma'i aula ka jinkirta ka bari sai lokacin sallah ya kusa fita ka tabbatar in ka tafi neman wato ruwan nan zaka rasa sallah to sai kai taimamanka walau fi salati la ba'daha ko da a cikin sallah ba wai banda bayanta ba ma'ana wujudul ma'i yujibu butlan at-tayammum wannan wata magana ce da malam ya kawo mana wadda ta yi kama da abin da muka faɗa samuwar ruwa samuwar ruwa yana bata taimama walau kana tayammumu ko da a ce mutum yayi taimama din sai ya samu labarin an samu ruwa in ji malam ya ce sallarsa ta ɓaci me dalilinka ibn kudama ya ce ai ita ce mama an halatta maka ka yi ta ne idan babu ruwa kuma babu lokaci to yanzu wannan ya zo fi salati kuma ya samu labarin ruwa to kaga wannan malam bai yadda da wannan ra'ayin ba na cewa in kana cikin sallah ka fara sallah aka kawo ruwa cewa za ka ci gaba da sallah sallah ma ya ce ai kana jin labarin an samu ruwa taimamaka ta lalace ya ce ya jibu alayhi an shaɗa bil mai dan annabi ya ce ai as-sa'idu tayyibu wudu'a wudu'a tahurul muslim walau lam yajid al-ma'a ashar sinin fa idza wajada al-ma'a to ai kai ka samu ruwa annabi ya ce in ka samu ruwa to ai kai ka samu ruwa la ba'adaha to kaji sai ce banda in ya gama sallah to anan shi malamin kun san bambancin da wancan matsalar idan a cikin tsakiyar sallar ce kana cikin sallah kaji ana garuwa garuwa ko ka yanke sallah ko bai ka yanke mata ba ci kurin kai kwana ka tafi ba ma sai ka yi sallama ba ba sai dai put a ga kafi ta katin la ba da ha banda liman ya assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah kana juyawa haka sai kaga ana ta alwala sai ka kifa kanka kawai a matsayin me baka ga ruwa ba la ba da ha banda bayan ka gama sallah a ce ka mimin taimakonka haka wannan ya dan ya dan taimaka ya dan sauƙaƙa a nan amma tsananin da malamin ya yi shi ne kana cikin tsakiyar sallah ka ji ana kururuwar ruwa to shi ne kuma ya ce wa sifatuhu an yan wuya wai sun mai sammiya ya niyya ya yi bismillah mun yi bayani wa yadda turbata sun ma daraba bihi ma al'ard mufarrajatai al'asabe to ya yi bayanin sifar za ka shimfiɗa hannayenka yan yatsun a buɗe ba a dunkule ba a buɗe yamsahu wajhahu bi batinihi ba da cikin hannun ake shafa wa yukhallilu asabi'ahu kuma ana tsatsefe yan yatsu to wannan dai shine abin da malam ya faɗa mana akan taimama abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana abuwa insha Allah sati mai zuwa zamu tashi babu izalatu an najasa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa